الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم lahadi bakwai ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba manta ba mun tsaya darasi na uku za mu tashi darasi na hudu a suratul zumar inda muka tsaya aya ta ashirin da shida daidai za mu tashi aya ta ashirin da bakwai muna roƙon da aka kucin sarki ya mana jagoranci wajen biya wajibi da fassara wajibi ba mu ikon aiki da abin da za mu ji sunna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون
الله مدوكتين تركيتي ولقد ضربنا للناس حقيقة من بقى ومتاني في هذا القرآن أتكونا القرآن من كل مثل فوق ولقد ضربنا للناس من كل مثل في هذا القرآن حقيقة من بقاوة متعني كون إرم مثالي أتكونا القرآن لكن المثالي ديوا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله دون واتو مثالي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها kaga misali Allah yake ta bayarwa cewa misalin waɗanda suka yi kaza ko suka yi kaza to sai Allah yake ya buga kowane irin misali ai bayyana lin nasi bi yudarbi al amsal mun bayyana wa mutane sai da muke buga musu misalai la'allahum yatadakkarun dan su zanto masu tunani idan mutum ba shi ta muka ce shi yadda mutum ya kai matsayi a karatun zamani idan bai san Allah shi kadai da zai ta abotawa ba to baya cikin masu hankali ko ba za ka kira shi mai ilimi ba domin domin irin sa Allah ya rika buga misalai akan rububiyya kamata ya ilimin ke nuna wa lallai akwai Allah haka ya kamata duk misalan nan da ake kawo a bangaren sayansi da bangaren abin da ya shafi ilimin tsirrai da na kaza komai kamata ya ta gane cewa akwai Allah shine amfanin misalin in mutum ba bai gane wannan mutum ba za ka sa cikin layin masu hankali ba to shine abin da yake mun buga wa mutane misali fa innal masala yuqarribu al-ma'ana ila al-azhan domin shi amfanin misali yana kusanto da ma'ana zuwa ga kwakwalwa tunanin nika kamar da Allah yake zaraba lakum masalan min anfusikum dan cikin suratul nur Allah ya buga muku misali akan kawo kawo ka kalli tsarin yadda kake kawai yadda Allah madaukakin sarki ya yi ka duk wani abu da aka yi ba shi yanzu ko bai yi a jikinka idan aka yi ma a cikin jiya sai ka ji ba wani ba za ka ji shi daidai irin wanda Allah ya yi ba ba za ka taɓa ji ba kowane irin abu ne sai ka ji shi ba wani saboda yadda Allah ya ɗaukakin sarki yake yin to a kan kanka kawai ya yi ka ko da mutum zai zo ya warware da abin da aka yi ba a tubijiyar daga baya zai wari ai kafin abin kafin yan zaki ba ya tafi shi ya dau lokaci saboda zai rika jin wani abu ba ko a cikin sa kawai ba ko to shi za ya ce akan wa bi an fusi kuma abala tun sir ba ba duba kawo kanku kawai yadda Allah ya yi ku abala tun sir ba ba gani to shi ne yake gaya mana anan cewa كان جوز العنكبوت يتي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم wannan misalai ne da muke buga wa mutane amma babu mai hankalta ya gane haka sai masana sai masu ilimi kun ga sai muka cewa professor da ya kai matakin emeritus ma a boko bai kuma yadda da Allah ba muka ce ma jahili ba bai kuskure ba me yasa domin ya ce Allah ya ce ba mai gane misalan da yake bugawa sai masana shi amma ya kai matsayin ya kure a boko amma har yanzu bai da akwai Allah ba إذا جعله بك أن أفضل بنا علم يزيل الشك عنك والجنة haka mai ma duka irin da ya yi ba duk ilimin da ba wannan ba ya zama to kawai kaya kake zuwa wa kanka dan Allah shi ne farko to shi Allah ba da cikin sarki ce Qur'anan Arabiyya wani abun karantawa ne ai al-makruh wani abin karantawa ne wanda yake balarabi shi ne qur'anin arabiyya ai wa qur'an bi lisanin arabiyyin mubin wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika wa litakuna min al munzirin sayyi bi lisanin arabiyyin mubin da wani hadisi wanda yake balarabi mubin mabayyana yanzu duk yadda mutum ya kai a matsayin zana babarbari in ka zo kuna tattaunawa ne za a gane amincin da za a gane wannan ba barbare amma in yana biyo Qur'ani ba za ka ji barbarci a ciki ba haka ne ba kula da ni zai zo baya jin ko zo ka ce ka da Hausa amma in fara biya ba Qur'ani ba za ka ji fulatanci a ciki ba da yana da zai zo yana biya ba in yana biya ba za ka ji da yayya ba za ka ji kerabanci a ciki ba ka ba wuce domin Allah ya ce na anzalna qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun saukar da shi balarabi don ku ranzo masu hankali Allah ne ce qur'anan barbariyyan ko hausawiyyan ko kaza ko la balarabi kuma abin da zai ba ka mamaki ba hauki har da biya yake Dubai ko Saudiya ya je musaban a Larabawa kuma yake babar bare tafiya yake har sai ya je nawa nawa aka samu bare bare wanda ce mutum wanda da yake naija wanda yake kaza ko ina in yana biya ba qur'ani za ka ji qur'ani yake biya me yasa saboda mu'jizar sa cewa balarabi to shi Allah mara cikin sarki yake gaira bi alwajin wanda ba karkata a cikin sa kwata kwata la'allahu yattaqun dan su zanto masu bin Allah akan abin da yake so shi ne takawa masu yin takatsantsan a cikin ayyukan Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متكافئون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah madaukakin sarki yake gararar lahu masala Allah ya buga wani misali rasulan akan wani mutum wanda yake bi shuraka bawa ne amma kuma ni taron dangi a kanka wanda suka mallaki bawan su bakwai ne haka wasu malaman tafsiri suke kawowa wasu kuma suke kawo mutane da yawa uku biyar bakwai da abin da ya kama da haka akan mallakan mutum daya sannan mutanen muka jaki suna kowa da makansu irin mutanen nan ne masu wahalar sha'ani wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan ba ta haɗu guri ɗaya ba kowa bidiyan ne kowa a cikin ba da tsayawa guri ɗaya kuma suna da jiki da juna sannan ga sun mallaki abu ɗaya kaga lokacin da wani zai kalli bawa da ke da kika je ka shuka mun gero sai wani ya miƙe ya ce ni kuma dawa za ka shuka mun kuma a can jan sai wani ya ce a ni kuma tsaya a nan kanka je ko ina kaga da shi ya samu ai kuma kwatancin din nasu ne su duka to sai Allah ya ba da wannan misalin yake ya ba da misali ga mutumin da mutane da yawa masu rikici da juna suka mallaka shi ne muka tashi juna masu rikici da juna wa rasulan da kuma wani mutum da wani salama da rasulun shi kuma wato sai ɓantacce ne ga mutum ɗaya mutumin nan lafiyayye bai da wata matsala na sani shi kaɗai sai Allah ya ce hal ya sauya bi matsala za ka daidaita wannan wanda mutum ɗaya ne ya mallake shi bai da matsala kuma da wanda mutum bakwai ne suka mallake shi kuma duk masu matsaloli za ka daidaita su ka duba fa misalin da Allah yake bugawa wanda ba su yarda da Allah ba cewa wanda suka haɗa alloli yanzu da yawa da wanda Allah ɗaya ya rike yanzu ka kwatanta su shi ne misali misali ake a kawo wanda ya ko rububiyya da kulubiyya ka kwatanta wanda ya rike Allah kaɗai shi sa muke faɗa cewa abun mamaki kafirin da ne shiga wasiba gurin Allah kaɗai ke koma amma musulmin yanzu ne shiga wasiba sai koma gurin boka shi ne abun mamaki amma kafiri a da ne shiga matsala to gurin Allah kai zai kowa ya yi gaba da iya yi masu yi sai ruwa ya shiga za a duniya Allah kai yake ga amma yanzu da da gurin gobe da ni da ko kaza ko kaza ko kaza wai ya yanzu magani yanzu kuma mutum Ikin Allah wa daukakin sarki yake ya ne sauya ne matsala yanzu za ka daidaita wayannan wato a matsayin misali su zama daya Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah bal aktharu la ya'lamun la ya'lamun bal wannan zanna mafi ya yawan su ba sani ba ba su da ilimi shi yadda da mutum ya kai ya tara takaddu in dai bai san Allah wani jahili sai Allah ya ce
إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون Allah ya ce innaka mayyitun wajen suke ta burin annabi alaihi salatu wasalam ya wajen ne ya mutu kawai sai Allah ya ce innaka mayyitun kai ne mutuwa ne za ka mutu wa innahu mayyitun kuma juwa za su mutu inda ka je za su shi ne zanta wannan aya tana cikin ayoyin da sai na wakare kafa hujja da ita lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya wajen ne aka ta kai ko ya ja wannan ba ba iya wa ba Muhammad illa rasulun kar kalat min qabli rusul afa in mat aw qutila kalatum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajid Allah shakiri to hatta wa innaka majidun wa innahu majidun ita ma ya dace tabbatar wa da sabai cewa annabi ya bar duniya walau kana fi duniya tadumu li wahidi la kana rasulullahi hayyan wa baqiya tunda annabi zai bar duniya kowa zai tafi inda ya bar duniya kowa ziyarar ta ne ta kullu nafsin za ya kasu lau kowanne rai ta sai kawo shi da nakira kowanne irin rai inda ya zama rai to ziyarar ta ne mutuwa hasunan da to dai yake sun man lakum yawmal qiyamati sannan ku sani ko kuma ranar alkiyama inda rabbikum a gaban ubangijinku ta tafi nuna za ku ta jayayya Allah ya ba mu labarai da yawa a gurare اتبع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا ثروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ولا يجب يعني wannan da aka fi da wannan suke biyayya suna rigima cewa waye ke ku biyu cewa ku kuka bajar da mu ki ta rigima ranar alkiyama saboda haka sannan suratul ahzab ma Allah madaukakin sarki wato ya gaya mana wa qalu rabbana inna ana sadatana wa kubarana fa adalluna sabila sai rabbana atihim bi adallin min al'azab wa la'anhum la'nan kathira haka za ku fara ya ubangiji inna ana sadatana mun bi wato jagororin mu shugabannin mu wa kubara'ana da kuma manyan mu fa azallu na sabila ta tabbatar da mu gabarin hanya wadda take ta bibi da kansu su mabiya sai ce rabbana ya ubangiji atihim bi abayn min al'azab kai in ka dace musu azaba ba ne shi ne za ka yi musu ba ne ka musu bi wal anhum la'anan kabira ko kabira Allah ta tsire musu tsinuwa mai yawa haka za su rika faɗa kaga wannan rigima ce inda rabbikum yastaqim ko kuma inda Allah yake ga mana a suratul a'raf shi ma inda Allah ya rubuta cikin sarki yake ga mana cewa wato za su suna cewa ya ubangiji ka linka mu da azaba sai Allah yake da kullum bi aikun kowa za a yi masa da saboda haka to shi ثم إنكم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون cewa lalle ku ranar alkiyama a gaban ubangijin ku za ku fara jayayya isa karka take kai aboki wanda yake na banza zai kai ke baro ne kawai al'adillahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin domin shi aboki za ka ga wanda yake na banza zai iya baka kuɗi da yawa a harkar banza amma a harkar kirki yanzu ko alwala za a iya gada ma baka da kuɗi zai iya kin siya ba su fiye wata alwala amma wallahi wani guri za a rike ganta ka zai iya biya ma dubu biyu haka ne haka yake domin akwai adazawar ke dan adam don kuma aikin Allah ne ba zai ba to shi sa duk wanda yake wato abokin kirki shi ya kamata ka nacewa kuma nan ne ake da haka da kiyaye bai kamata annan ya ce yawan faɗa bai kamata a ce yadda Allah ya ba su amana ta wani ce wani ya zo ya gaya ba a tsawon shekara ashirin da ɗaya ɗan karata da kai sai wani ya gaya ba cewa ya faɗa ko ɗari a kaza dole a samu matsala ai zuwa ake ɗanka da kanka za ka gane matsalar cewa suka yi abubuwan da ake fahimta a yaro in ya fara girma kashi biyar ne kacal ake iya fahimtar su ta hanyar magana da aiki ta hanyar magana sauran da tsayin da biyar din gaba ɗaya abokin sa zaka gani da kanka amma da yawa ba ku ganin yanzu sai an ji an kai musu ƙara cewa san ya lalace ba su ma sani ba wannan tarbiyyar da aka faɗa ne ba ba ji ta ba ya kamata ka kula da wannan sosai saboda haka aboki yana da tasiri akan da akan mutum kowane ne ko na kirki ko ko ma bayansa a wani bature yana cewa show me your friend I will tell you who you are shi ne kawai karatu kalo kana neman yarsa yanzu in ya je ne ba abokanka sannan zai baka zai baka baki da ya ga abokanka duk duk yana hankali duk jajaje ne ko gama jajaje ne yalla yake فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه
ونعمة أليس في جهنم مثوى للكافرين Allah madaukakin sarki yake faman azlamu wane ne mafi zalunci mimman kadaba ala Allah ko ka iya cewa babu wani mafi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah kadaba ya ya yi wa mutum ƙarya kadaba kuma ya ƙaryata shine bambancin shi da annabi yake man kadaba alayya muta'ammidan fa yatabawa maq'adahu minan nar wanda ya kirkira min ƙarya ya jingina min da gangan to da duk gurbin zaman sa a wuta shine faman azlamu mimman kadaba ala Allah babu mafi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah yace ai Allah ya ce ba kaza ba a faɗa wannan sai ka tabbatar ko da zancen bai daɗi ne a baki ai Allah ya ce ta jinke wa ka wata ayar ko ba ka wani ko ba a faɗa ana faɗa Allah ya ce tajin ce wa ka mutum ya tagar kare ya ma to a wata ayar a ina ko wani hadisul qudsi ne yace Allah ya ce tajin ce ba a yi wa Allah haka da cewa kai sunnar Allah ce kaza to wannan shine dini amma kace ya ce to ana jiran baka janyo aya shine wadala kaga nan can da dadi amma ko ba haka Allah yake ba ka da aya ko hadisi akan haka amma sunnar Allah ne cewa wannan shine ja'a bijina la nahdiyannahum subulana wannan sunnar Allah ne amma ka in ka tashi fassara ba za ka ce Allah ya ce tafin ce bace ka ba a wannan ayar haka aka ce ba ka aka ce ba ka ji wa man qaddara Allah haka kai daga jin wannan ba kai ka san ba aya bace wa man qaddara Allah hausa ce tsantsa haka kadari shi ne wa man qaddara Allah ba ba kadarun lahi ba ita ba zaka ji da yawa Allah ya tsota to shine yake wa kadzaba bi sidiki sannan kun gani nan kuma sai kayyata wato bi sidiki me asidiku anan shine alkitab ya kayyata sakon da aka zo da shine alqur'ani idda a lokacin da ya zo ma in kuka kalla a nan abubuwa biyu za a tuhumi mutane ne na farko kirkirar ƙarya a dangana wa Allah na biyu kuma ƙaryata saƙon Allah to bari ku ji mai wannan daga ciki duk wanda yake da wannan a ciki bari ku ji mai ayar za ta kare ni alaysa fi jahannama maswan lil kafirin shin jahannama ba ita ce makomar kafirai ba ma wato abin da ya kamata mu fahimta shine ashe duk mai ƙaryata saƙon Allah da mai yi wa Allah ƙarya kafiri ne shine abin da ayat take so ta faɗa shin ba jahannama bace makomar kafirai su ai kafiran allazi kadzaba bisiri wa kadzaba ala allahi ko au kadzaba ala allahi shine kafircin me yi wa Allah kariya da me kariya ta sakon Allah to kafirci yake da me da nassin aya kuma ka gani takri bi inda alaysa ta zo mafi yawanci a alqur'ani alaysa Allahu bi kafin abda alaysa bi jahannama maswal lil kafirin zaga a wato irin wannan tana kawowa ne don tabbatarwa alaysa Allahu bi ahkamil hakimin alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyi al mauta tabbatarwa to sai Allah madaukakin sarki yake alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kin cikin jahannama ba shine makoma kafirai ba suka ci shine amsa ya Allah yake والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون wane mutum لهم ما يشاءون عند ربهم Hmm.
ذلك جزاء المحسنين Allah yake wallazi jaa bis sidiki wannan da yazo da asidiku muka ce ji muka fassara ta alkitab wanda yazo da gaskiya shine littafin alqur'ani ko kuma in wasu suka dauka domin akwai wanda ya karanta da wallazi na ja'u bis sidiki wanda sabo sai ya fassara shi da annabawa kamar yadda zamu ji to wanda yazo da gaskiya wasaddaqa bi kuma ya gaskata wannan gaskiyar ulaika kaga ana magana akan mufradi to wayannan gaba daya humul muttaquna sune waɗanda suke masu tsoron Allah da wanda ya zo da gaskiya da wanda ya gaskata din to gaba daya su sune masu tsoron Allah lahum ma yajabuna inda rabbihim suna da abin da suke so a gurin ubangijin zalika jazaa'ul muhsinin lalle wannan shine sakamakon waɗanda suke masu kyautatawa to nan malai suna ta bayani akan allazi ja'a bi sirri wa suka ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine annabi alaihi salatu wasalam shine yazo da asiriku din imamu siddi yake huwa jibril alaihi salam shine malaika jibril ba shi yake kawo sakon ba to shi ya taho da gaskiyar ya kawo wa annabi alaihi salatu wasalam wannan da dabi yake kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka biyo ta fassara sai kyau cewa wanda ya zo da gaskiya shine jibril wanda ya gaskata kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Abdullahi na Abbas ce waye cewa wannan ji da bi shirki ai man da bi la ilaha illallah cewa duk wanda ya zo da la ilaha illallah wa saddaqa bihi yace yani Muhammadan wato sallallahu alaihi wasallam ana nufi annabi alaihi salatu wasallam mun ce rabi'u bin anas yana biya da alladina ja'u bi shirki yana nufin annabawa shi kuma wa saddaqu bihi haka ya biya yace shi kuma yana nufin al-atba mabiya annabawan da suka zo da gaskiya mabiyan da suka bi su to da su ake shine wasan da kobi imamu mujahid yace wallazi jaa bi shirki wa saddaqa bi yati ashabul qur'an almu'minuna yabi'una yawm alqiyamati fa yaquluna ma za ma aw hadha ma a'taytumuna fa amilna bihi bima amartumuna yace wai ma'anar mu mu alqur'ani yake ni wanda suke suka rike alqur'ani su ake nufi da alladina ja'u bi sidqi din shine za su zo ranar alkiyama sai ga abin da ka zo mana da shi kuma mun karba sannan wato wasu da alladi ja'a bi sidqi wanda ya zo daga siya shine annabi alaihi salatu wasalam wasaddaqa bi wanda ya gaskata huwa abi bakr ne siddiq shine zaina abubakar duk abin da annabi ya zo da shi ko baya nan zai ce gaskiya ne kuma ya yarda to saboda haka shi sa malamai suke cewa kaga gaba daya kowa kowa da aka faɗa a cikin wayannan duk sun shiga kai akwai wanda suka ce ma allazi jaa bi sidqi wanda ya zo da gaskiya shine annabi alaihi salatu wassalam wanda daga bihi duka mu'mina yake nufi duk wanda ya gaskata da sakon annabi ya shiga ne dalili suka ce kaga ayat za ka kalla da Allah ya ce ulaika humul muttaqun su ne kaga ba dai zalika huwa huwa al muttaqi muttaqi ba faɗi iya wannan ba kawai sai aka ce muttaquna bil jam'i aka kawo shi da taron jama'a inda ya kawo jam'i suka ce wannan Allah bidin da take a baya da ma'anar jam'i da zo sai suka bada misali alqur'ani da Allah yake masaluhum kaga masaluhum jam'i ne ko kamar salil ladhi alladhi ba mufradi ne istauka da naran kaga da mutum da yake falamma azat ma haulahu mutum da yake yayin da wato gaba abin da yake gaban sai aka hanka masa yake zahaba Allah bi hukmi yake bi nurihi wa tarakahu ba faɗi wannan ba sai aka ce zahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumati la yubsiruna da irin misalin na alqur'ani akwai misalan da yawa amma irin wannan shi saboda haka duka ake nufi duk mu'mini sai da Abubakar ya shiga duk wanda aka faɗa a baya duk sun shiga duk wanda ya gaskata Annabi alaihi salatu wasallam shi ma yana to wannan shi ne to shi ne ulaika humul muttaqun lalle wannan shi ne masu tsoron Allah madaukakin sarki yalla yake ne
لهم ما لهم ما يشاءون عند ربهم فاجعل عند ربهم نعم ذلك جزاء المحسنين duk abin da suke so wato za su samu duk abin da suke so a gurin ubangijin inda rabbihim gurin ubangijin dalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamakon al muhsinina masu kyautatawa al muhsin shine dai ba wani yake cewa insani amma al muhsin shine wato al insanu huwa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka don matakai uku ne dama akwai wato al-muslim al-mu'min al-muhsin muhsin gabe yake da duka eh da yawa ne zaka ji maganar mu'mina yake ya ayyuhal ladina amanu da ba ka ce ya ayyuhan nasu kowa ya shiga musulmai ma inda musulmi ne kai da nominal muslim da musulmin daidai kowa ya shiga amma ya ayyuhal ladina amanu ba kowa zai daga kai ba ballantana kuma al-ihsan shi za ga imanin ba ake ta tsayawa ba a sallakawa ta sai Allah yake ne da yukafir Allah ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون Allah madaukakin sarki yake ne yukafir Allah anhum dan Allah madaukakin sarki ya kankare musu aswa allazi amilu mafi munin abin da suka aikata su wayancan da aka faɗa a baya mafi munin abin da suka aikata wa yajiyahum ajrahum kaga anan in ka lura da ayat da kyau sai ta dabburi ai aswa tana da kishiya biyu mun ta faɗa bi sigatul mufadala aka ka abu aka ce hasan kishiyar da biyu ne akwai hasan akwai kabi mun wuce wannan satin da ya wuce ko ko wannan satin ke mun faɗi wannan cewa hasan kishiya biyu ne akwai hadan akwai kabiya to haka shi ma aswa mafi muni ne da jijiyar ne muni shi ne ganin sa ko shi ne ganin aswa yana da jijiya sannan kuma sai mai kyau to kaga dai Allah yake dan ya kaf- ya kankare musu mafi munin abin da suka aikata sai malamin suka ce ina mai munin suka ce kina an shafi shi ne munin kanin kenan ki za wuce ta kansa an shafe haka wanda Allah yake wala taqul lahum uffin kada ka kai wa iyaye kai sai wani ya zo ya tsura musu ajar aka yi magana sai yace ai to aka kai sai kaji ni kuma tsura musu ajar kaga kana ne ma hukunci original ka samu wannan ka gaba domin ai kanin aka gaya ba kai kai kanin ballantarawa shi ne abin da ake gaya ba don wani kifaffen ba zai bari shi da aka cewa ai asuwa aka ce tun daga jira ana zamu wasu suna kakkashe iyayen su mazan raɗe su to an ce kada ka ce ofin ko da kai to shine Allah madaukakin sarki yace wa la tajawazu an sayyi'ati to kaji ba to ko da yake ayin da za mu tsakko ta babu wannan hoton suratul aqab da Allah yake ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu yace wa la tajawazu an sayyi'ati bi ashabil janna wa'ada sirikil ladhi kanu yu'adun kaga wannan ayat ta babu amsa akan abin da muke faɗa yanzu to yaji fi yawm ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun Allah zai saka muku wato ya saka musu da ladansu bi ahsani alladhi kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah yake أليس الله بكاف عبدا
wani mutum ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد Mm.
ومن يهد الله فما له من مضل Mm.
أليس الله بعزيز بانتقام
Allah ya ce alaysa Allah bi kafin abda shin Allah madaukakin sarki ba shi ne bi kafin wanda yake isarwa abdahu bawansa ba maganar da muka yi ta yi a baya mutum ya ce ma Allah ya isa kace lambar gidan mu ce to ka raina Allah mutum Allah ya ce Allah ya ya isar mar shi ne alaysa Allah bi kafin abda shin Allah bai isarwa bawansa ba mutum ya barka da Allah ai ya barka da babbar rigima to shi za ya tambaye mu anan kin Allah bai isar wa bawan sa ba ya isa wa yukhawifunaka bil ladina min duni suna tsoron da kai da waɗanda suke guma kansu da sauran abubuwan da suke bauta waɗanda suke koma bayan Allah madaukakin sarki da shi suke tsoron da annabi alaihi salatu wasalam sai Allah ya ce wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya fatar da shi ba ma lahu min hadi to ba wanda yake shi yake yake wa man yahdillahu wanda ko Allah ya shirye da shi ba ma lahu min mubin ba wanda ya rufe batar da shi Allah ka shirye da su alayka Allahu tin ba ubangiji madaukakin sarki bane bi azizin Allah ba mabuwayi bane bintika ma abokin daukan fansa ka ji magana da aka yi idan Allah ya tashi daukan fansa a kanka gurin wa za ka buya to alayka Allahu bi tabin abda isa na ta ba da wannan misalin a wannan majalisin wani bawan Allah wasu shekaru a baya wani ya ya taɓa motar wani sai yana duk sun tsaya a kofar garin tsaya yana guduwa zai ce masa Allah ya isa sai ya rike ya ce wallahi ba inda za ka ce wallahi sai ka mutu ko nawa ne na biya ka sai ai ba da gangane ba tsotsayi ne kaza kaza kowa shi kansa ne mota sai da mamaki ya kama shi yace ka san waye Allah kuwa za ka ce mun ya isa ka bar ni da shi wallahi wannan abin ya kalla kuma sai shi ka ko to kaga wanda ya san Allah kenan amma wanda ba fara yace alan ba gidan miki to wanda ya raina Allah bai san shi ba Allah ya isa babban lamari ne gaskiya kar ka bari a rike ma Allah ya isa ai sai ba to mutum zai lalace rasa da yi ya lalata shi alaysa Allahu bi azizin jintika Allah ba mabuwayi bane wanda ya fukar kowa jintika amma abocin daukan fansa kuma muntake a cikin zubobinsa akwai intikami wato daukan fansa in ko Allah ya tashi daukan fansa akan mutum to ba wanda yake hana sai Allah yake ne ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله Hmm.
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Allah madaukakin sarki yace wala in sa'altahum inda zaka tambaye su su kafirai man khalaqa as-samawati wal arda wa ya halitta samai da kasai rububiyya la yaqulun lillah Allah yace wallahi za su yi wa Allah ne wannan wannan tauhidin na farko Abu Jahil ma yana da shi shi kadai wanda shigar da kai aljanna ba Abu Jahil Walid bin Mughira duka wannan manyan kafirin duk sun yarda da wannan da su Allah yake magana cewa da za ka tambaye su waye ne kisan mai da kasai waye kaza yayi kaza duk za su ga ba Allah ne shine da yakunun la yakunun la kun to tene da su afar aikin ma da amuna min dunillah shin ba ku gani ku ba ni labarin abin da kuke bautawa kuke kira wanda yake koma bayan Allah ina radani Allahu bi dole idan da Allah zai nufe ni da wani abu na cutarwa Allah ya nufi cewa sai kaza ya same ni wanda zai cutar da ni al hunna kashifatu durihi su wayannan kuma kan da kuke rikewa za su yayi wannan cutarwar da Allah ya nufi sai ta same ni zan da ya buga muku kenan aw arada ni bi rahma ko kuma Allah ya nufe ni da wani abu na rahama da samun ni'ima hal hunna mumsikatu rahmatihi sun yi ta hana kare wannan rahama ta zo ta same ni ko jin kai ko ni'ima kul kene da su hasbi Allah to Allah ya aikar mu ya ayyuha nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minina ya kai wannan annabi Allah ya aikar ma da duk wanda suka ji ta cikin mu'mini to kaga kul hasbi Allah kene da su Allah ya aikar mu shine kul hasbi Allah alaihi yatawakkalu almutawakkilun duk wanda suke dogaro masu dogaro da Allah kadai suke dogara kaga shi da hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wasallam hadisi ibn abbas annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ihfazillah ya fazka ihfazillah tajidhu tujahaka ta'aruf ila Allah sirraka ya'rifka fi shidda cewa ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka ka kiyaye Allah madaukakin sarki sai ka dame shi daura da kai ta'aruf ila Allah ka ta Allah madaukakin sarki sai raka lokacin da kake cikin walwala dan da ya baka lafiya ya baka kudi to ka rika bin Allah ya alika fi shidda kana cewa wayyo sai ke ni kai ba to a ce kullun ya zanto Allah yana ranka to da zarar ka ce wayyo sai ke ne ba amma idan ba ka neman su sai matsala ta samu ko za ka same su ba daura da kai bane na ka jiru su ja haka domin ba ka neman su sai matsala ta samu ba ga shi misali muna da jina annabi Yunus ba falaula annahu kana min al-musabbihin ku gane ku gane kalmar falaula annahu kana ba wajen ba ya fara ba dan dama yana cikin masu tasbihi ba la labita fi badani da sai ya dawo mace cikin kibi ila yami yuwa tun har kiyama ta kai to amma dai Allah yake bace shi dama mai tasbihi ne duk wanda ya zanto kullun harshensa baya rabo da tasbihi zikirin Allah istighfari to duk wanda yake ya ubangiji wayo ya Allah ya ne amma idan mutum ya ranto ɗabi'arsa baya yi sai lokacin da ya fada musiba to ko za a kula da shi shi ma sai an ja aji kullum harshen kai saba da ambatan Allah ta'arraf ila Allah ya rifka fi shidda in jiraka ya rifka fi shidda sai ce idan ka alka fas'alillah idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah shi kadai wa idan ta anta fas'al billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah wa alam ka sani cewa annal ummata la yushabu ala an yaduruka bi shay'in da al'umma za ta haɗu gaba ɗaya rinka cutar da kai da wani abu gaba ɗayan su sannan kuma wato lam lam lam yaduruka illa bi shay'in karka taba karka taba wallahu alayka ba ki sani ba komai wata abin da Allah ya rubuta zai same ka sannan sai kuma cewa walau jama'u ala an yanfa'uka bi shay'in shi ma da za ta hadu zan cutar da kai akan amfanar da kai akan wani abu ba abin da suke isa su amfanar da kai da shi sai abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta a kanka jabbati su'u annabi alaihi salatu wasallam yake takaddu sun buce wa rufi'at al-aqlam alkaliman da aka rubuta da su an kai shi gaba daya wa amal lillahi bi shukri fil yaqin kaji karka yi Allah aiki zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar gode mar da tabbacin cewa in ka gode mar zai kara ba wa alam anna bis sabri ala ma takrahu khairan katira ka sani cewa hakuri ga abin da baka so Allah ya ba jarabawa dole abu akwai alheri da yawa wa annan nasra ma sabri kuma hakika nasara tana tare da hakuri wa annal faraja ma al-karbi budi yana tare da kunci sai Allah ya ba jarabawa ita jarabawa ta damuwa to wani budi ne na samun alheri budi ne na samun alheri wa anna ba al-usri yusra tare da kowane irin kunci akwai sauki kowane irin kunci akwai sauki tare da Allah ya ba wata jarabawa da wani abu kai hakuri abin zai je wuce kamar ba ai ba wani zai ga ma kafin ya fita daga damuwa ta kaza sai da wata biyu uku kullun cikin damuwa kana ganin za ka gane akwai depression a tare da akwai damuwa amma yanzu ta Allah ya yi najlan ya zama kamar kana kamar ba ai ba to duk jaraba da Allah ya ba su ake ku koma zuwa gari in kana so Allah madaukakin sarki ya rika baka sauki cikin al'amuranka duk matsalar da ka shiga abubuwa uku ko hudu zaka hararo ina yin faɗar wannan abu na farko ka yadda cewa Allah ya fi kowa sanin halin da kake sannan Allah ya fi kowa ƙarfi abu na biyu sannan abu na uku Allah madaukakin sarki ya fi kowa tausaya ma sannan abu na hudu Allah ya fi kowa son ka don dai kai da wannan to za ka ko me za ka zo za ka fita cikin sa salim alim duk jaraba da Allah zai ba za ka fita to shi ne wannan to ka gani annabi ne salatu wasallam ya ga mana wannan hadisi dogo to sai ya ce kul hasbi Allah kire da sulalle Allah madaukakin sarki wato ya isar mu shine kul hasbi Allah Allah madaukakin sarki nan ne aiko alayhi yatawakkalu mutawakkilun duk wanda ke dogaro da Allah ta aike dogara sai Allah yake ne قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا
Allah madaukakin sarki yake kul gaya musu ya kaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku rika yin aiki akan matsayin ku abin da kuke akai ne bautar gumaka to ku je ku rike abun kamar lana a'malu lani wa lakum a'malukum kowa ya rike nasa lakum dinukum wa diyadin kowa ya je aiki ala qanikatikum hada akan wannan hanyar da kuke akai tunda kuke yarda da abin da na kawo muku shine kul ya qaumi a'malu ala makanatikum kowa zai rike abin da yake akai ba da yake amma ba hada ta hadidun wa wa'i wannan gabe ne razani ne da furgiki ake gaya musu ba wai an ba su dama bane cewa su je su abin da suke so inni amin ai ala dariqati wa manhaji cewa ni ma zan cigaba da abin da nake yi akan tsarin da na dauko fa sawfa ta'lamuna amma ba ku ka jira zane da sannu za ku gane da sannu za ku gane ai ka ta'lamuna wato wa balu dalika da sanin za ku gane narkon haka na man ya fi azabu yukhzi a cikin ni da kowa ne ne azabar da za ta kunya ta ji za ta zo cikin duniya tun a duniya wal illu alayhi sannan kuma wata azaba wadda take wato azabun muqim azaba madawwamiya ta faɗo masa kuma halla ya illu aina zala yanzilu shine wa illu alayhi azabun muqim sana azaba wanda take daimun mustamir la mahida lahu an wanda ba za ta kauce masa ba ta fado masa shine ranar alkiyama adana Allah minha sai Allah bada hujjar sarki yake إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإن إنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل Allah madaukakin sarki yace inna anzalna alayka alkitaba lin-nasi bil-haqq hakika mu mun saukar da littafi a gare ka zuwa ga mutane da gaskiya wa mani da duwan da yake riya fa li nafsi to kan da yawa wanda ya zama mutumin kirki kan da yawa wa man dalla wanda ya bata kuwa fa inna ma yadillu alaiha to wannan kadar sakamakon sa kansa zai dawo wa ma anta alaihim bi wakil Allah yake annabi alaihi salatu wasalam kai ba bidadin su bane ba wakilin su bane da zai zo ya ta bibiyar kawai ka gaya wa mutum in ya dauka ruwansa ya Allah yake ni الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم
Allah yake Allahu ya tawaffal anfusa Allah shi yake daukar wato rayuka rayukan mutane hina mautiya lokacin da suka zo mutuwa wanda shi lamta mutu rayukan kuma ko kuma mutanen da ba mutuwa za su ba a wannan lokacin shi manani a ji a dauran su lokacin da suke barci in ka kalli yanayin ayatu kamar tana nuni akan cewa Allah madaukakin sarki zai dauke ran mutum kashi biyu akwai wanda ake yi kullun yayin da kake bacci akwai wanda za a yi in aka yi an yi kenan to shine wallati lam tamuti manamiha wanda kuma ba mutuwa zai ba in yazo bacci sai a dauke ran ya Allah madaukakin sarki yake fa yin shi kullati kaza alaiha almauta sai a rike wanda Allah madaukakin sarki wato ya hukunta cewa mutuwa za ta daga bacci sai ka dace shi kenan da kwanciya bai dace ba daga wannan daukar ran ya tafi ko satin nan a ai na gonda ake magana wani bakara ke a gombe ai ana ta magana sai cewa kawai zuwa ya fanta irin wannan abin cewa kuna zaune da mutum ya tafi ko yana bacci shekara biyu kenan baya a gonin da na sani shi ma muna harkar da'awa da shi a nan wajejen wajen jima da yaya nan ya kafe shi ma yana kwance mutum kamar yana bacci kawai a ya tafi to shine farin cikin da ke kaza alaiha al-maut wanda aka hukunta cewa mutuwa za ta daga wannan bakin shi ke da an tafi kaje an ce wato mun kwanta da shi amma ba tashi da shi ba wa yusil al-ukhra sanalla zai aiko da tsairan ila ajalin musamma a kale shi ya dawo cikin jikin mutum har zuwa wani lokaci da aka sanya masa sunan shi ba shi ma da yake zuwa ya dawo din akwai ran da yake ba zai dawo ba shine ila ajalin musamma inna fi zalika hakika a wannan abin misalin da Allah ya bayar la ayatin akwai ayoyi da kawai ya tafakkaru ga mutanen da suke tintintini kawai masu tunani mali yake fi dilalatan ala anna tattamiu fil mala'il a'la wannan yana nuna ma cewa lallai ran mutum yana tafiya ta haɗu da ran da aka mutu a can mala'ul a'la ranka kullun ka kwanta bacci sai ya tafi yawo can malawul ala yaji ya hadu da abin da suka mutum ba ya tabbata a sayyid bukhari da muslim hadisi abu huraira annabi alaihi salatu wasallam yana cewa idza awa ahadukum ila firashi duk wanda ya tafi zai kwanta a jimfidan sa fa yan fudu bi dakhilati izali ya samu gefen zanin sa cikin zanin sa ya karkade domin da ba ibnu kayyim ai ya ga ba ita jimfida ta rere cikin makwantan ke dano inda shi ne yake zuwa ya kwanta ba adabul mubarak ma ya kawo hadisi cewa shi dai na zuwa ya kwanta da an ban ma shimfiɗa shi za ka hago ba da shi shiga uku ko ruwa ya shiga uku shimfiɗar sa kullum a buɗe take kare kuwa irin da yake kwanta kawai ya tura kullu ya kwanta ko ba ka bane amma inda mai gyara ba kullum sai ta gyara za ka zo ta karkade ta shi kaga duk an karkade ba shi tsarin nan da aka bari to annabi alaihi salatu wassalam yace thumma yaqul fa innahu la yadri ma kallafahu alaihi duk wanda ya je karkade domin bai san me menene ya hadifance shi ba bayan jajin ka daga shimfiɗa ko da ana yi ma shimfiɗa to in ka je ka bar gurin ka dawo kwanciya to kamata ya ka ɗauki wannan bai ba shi ne sunansa shi blanket ɗin ka karkaɗe ne ko abin da yake hannunka ko mafici ka karkaɗe ko ko ma komai domin shi yana samun guri ya kwanta sun bari ya kurta nan sai ka ce bayan ka kwanta bismi ka rabbi wa ga'atu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nasifar amha wa in arsalta fa fasa bi wa ta fasa bi ibadaka salihin kaji magana ta fito karara ne kake cewa bismi ka rabbi da sunan ka ya ubangiji na wa za su jalbi na sanya kwibina a kai wa bika alfa'u da izinin ka zan daga in amsakta nafsi ya ubangiji in ka dauki raina farhama aka ji kansa haka annabi yake faɗa kullun zai kwanta domin da kwanciyar nan ba tabbas za a tashi da kai wa in arkanta idan kuma ka dawo min da ran ya ubangiji fa fasa Allah ka tsare mu raina bi ma ta fazu bi ibadaka salihin da abin da kake tsare bayin ka na kwarai kullun in dai mutum yana ya kiyaye sunan muslim sai ya biya wannan addu'ar ya zo kwanciya ba to shi da bacci yake da abun mamaki aba malam abun mamaki shine abin da zai nuna ma abun mamaki idan ka yana yawo abin shi ne za ka ta zama sarki ane ba buta kai aure an ka amarya ka shiga ɗakin ka je mota ka yi abubuwa na ban kai sai ka miƙe ka kana mun jari a gefen bukudu a bacci ne kake samu wannan a bacci ne za ka an biyo ka da karkaja wani ba har arka biki won sai yana bacci shi sa annabi ya bayar a hadisin kirmiji cewa duk wanda yayi mafarki na alkhairi to lokacin da rawukan nan balaigu ke tasarrufi da su wajen alkhairi to sai mafarkin alkhairi sai ga yayi mafarki ya samu kuɗi ya yi kaza gashi sun tafi waje kaza wurare na alkhairi shine annabi yace ka tashi kai mafarki alkhairi kar ka gaya kowa sai mutumin da kai ya gani mutumin kirki sannan kuma wanda ba zai ma mugun baki ba domin duk matsalar da yi ma Allah ya da za ta same ka idan kwana muni ne annabi yace kar ka gaya kowa ka nemi tsari domin a lokacin shedan ne a zuga su ahlam ne shi ya zo ne ba wasa da hankali in kuma ka bari annabi alaihi salatu wasallam yace in ka bari wani mutum banza ya fassara ba to abin da yake samun ka domin ki fassara mafarki kamar mafarki kamar aka fassara su yake haka annabi ya faɗa hadisin tirmidhi kaga in tsuwa ya zama guri ɗaya daga wannan laifin sai wannan to in ka samu mutum banza ya fassara ba na banza to sai tsalle daga gurin kirkin ya koma na rashin kirkin sai ga abin da yake samun ka shi za ka cin kaga alkhairi kawai ka roki Allah alkhairin abun ka barka in na shari ne ne mutsari ka zauna lafiya shine shi ke nan fassara kuma wannan duk furgitin da ka gani ba zai same ka ba mafarki ne saboda haka wannan shi ya kamata mu kiyaye an gane ko ina ganin ya kamata mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanka wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya wa kowa bukatun sa da kai iyayen mu da sarga mu gidan gaskiya Allah da dukan su da gabara masu rai kuma Allah madaukakin sarki ka kara musu lafiya ka ba su tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen ka jawawa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya kuncin rayuwa da talauci da ake bawa inji Allah ka yawo al'umman musulmi muna roƙon Allah da sunayen ka jawawa matasan mu Allah ka dora su akan hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen ka jawawa da tubobin ka madaukaka waɗanda suka yi mana biya da duniya da kai Allah ka biya musu waɗanda suka ga aure a gaban da waɗanda aure ta ko a gaban Allah ka shiga lamarin marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah da sunayen ka jawawa da gobin da madaukaka Allah ƙara ruba mana asiri duniya da lahira abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allahumma aminna fi awqanina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ان شاء الله كما يدعو muka faɗa ran asabar za mu fara karatun umdatul akam a masallacin kudu ba magrib zuwa isha kuma sun ce maza da mata ne akwai gurin mata insha Allah Gracias.